Right. إنك أنت السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اغذري لنا بهذا المحضر والتالي بي بنظرة تاتي لنا بالزفر yana daga dai abin da muka kakawo a kan cewa duk waɗannan ilimai daga Allah suke tabaraka wa ta'ala kuma asalinsu annabta ne da kuma asalin fahimtarsu walitta ce da kuma kowa iya gadansa da kuma kowa iya ƙoƙarinsa to wannan ya jawo muminai sun ƙara gazgata abin da ya zo musu daga Allah bare ma wannan ƙarni na ƙarni na 20 da ya shige ƙarni na 20 ma'ana tun daga 1900 zuwa 2000 shi ne ake cewa ƙarni na 20 yanzu muna ƙarni na 21 tun da mun shiga eh, 2000 ma 20 da 22 ƙarni na 21 kenan haihuwar annabi isa alaihi salatu wassalam karnin annabi sallallahu alaihi wasallama kuma muna cikin karni na sha biyar hijira tana dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku karni na sha biyar to karni na sha sha tara da kuma karni na sha hudu duk wa'yansu abubuwa da aka ce zai faru galibin malamai duk wannan karni suka tabbatar zai faru kuma gaskiya ne duk wani bincike da duk wani ilimi da ya fa faru a wannan karninnuka suka faru yanzu dai sai dai a yi ta sabunta shi a yi ta ci gaba a yi ta sabunta shi amma dai za a ga a wancan lokacin aka kakaro shi tun dai daga wajen eh, 1960 har zuwa wani abu ko ko tun daga wajen 1930 har zuwa wani abu to mun gode Allah duk ma bisharorin abin da zai faru mu ma a addinin da kaza duk dai wannan lokaci ne imma dai ko bisharorin mu na nan Afirka cewa faila za ta faru haka bisharar Shehu Dan Farjo radiyallahu ta'ala anhu wannan namiji eh, zai zo hitan sharaf ko ka ce hitan sharaf ka hada da na gaban sharafu kanku to in ka hada sai ka ga ya baka sharafu dubu daya da dari biyu da tamanin sharafu hitan shekara sharafu dubu daya da dari biyu da tamanin da kanko wannan namijin kaulasan nunguda kaulasan casa'in kenan casa'in kenan idan ka ɗauke ishirin idan ka ɗauke ishirin ka ɗora a kan tamanin sai ba ka ɗari ya zama dubu ɗaya da ɗari uku idan ka ɗauke ishirin a cikin casa'in zai ban ma saba'in to hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tana dubu ɗaya da ɗari uku da saba'in wannan namiji zai bayyana ba zai kasance ba amma dai ƙasar ɗan fodiyo wannan ƙasa ta nigeria wannan ƙasa wannan namijin zai bayyana to hijira tana mazala dubu ɗaya da ɗari uku da saba'in to in ka cire ishirin a ciki kuma sai ya baka ta boko kuma sai ya baka ta miladiya sai ya baka 1950 yawa ku ba masu aiki yawa sai ya baka 1950 an masu ko nan ne wajen sai baka 1950 1950 wannan mutum zai bayyana kowa ya san shi shine hajjin hilatul ijaziya hina nazartu samma qadda hali ma lam yakun wallahi fi husbani tun daga teku zuwa teku tun daga tekun da karu zuwa tekun maliya sai da mutanen da suka taru a kano 1950 gaushi zai fito zai zo hajji zai yi kaza duk abin da ya faru da ya rizatul hijaziya gashi nan ta faɗa muhammad abdullahi hussein yana cewa ka karanta ta ka fahimce ta za ka san kudura Allah ta fi ƙarfin yadda kake zaton ta ya miskinu kowa ya karfi ya miskinu to kuma duk abun ba to ikon Allah ko mai na Allah tabaraka wa ta'ala haka yake tafi a tsare da hikima da waye su mumine suka ga nasara Allah ta zo duk waɗannan bincike sun ƙara musu imani sun gansu a hadaran Allah masu ibada kuma suka ga nasara Allah ta zo duk waɗannan bincike sun ƙara musu imani sun kawo su ga su a kiyama din ma me ake faɗa aljannan nan da ya gata je ka shiga wani otal din ka gani ka je ka shiga ko Nikon ko Sheraton ka gani sai ga aljannan nan da ake faɗa to wai yanzu wannan waje ta baba Kasimu Allah ya rahamshe shi shehu rabansa da zuwa hajji da wani zuwa hajjin da yayi rabansa shekara wajen hamsin ko abu rabar tsakanin zuwa to ya zai tara an yi wannan gine-gine an yi wannan tausi a tafa nan da masallaci yana yana aiki to yanzu wannan masallaci mai za a kara ranar kiyama ai kada ya shi kawai za a datti da ne mai ban dariya ce yanzu wannan masallaci ai kada ya shi kawai za a ranar a'a kila wani lokaci shi kan za a ce ya tsufa a kwashe shi da annabi sallallahu alaihi wasallam ce masallacin nan na ko ya kai san'a a Yaman to nawa ne ko ya kai Yaman to dai ko ko bai kai Yaman ba dai ma'ana zai abu duk da kuma hadisi ya zo dujal ma zai zo ya hau udu kuma ya gan shi haka ya ce wannan farin dai nan fa me a ce masallacin annabi Ahmadu ne masallacin annabi Ahmadu ne ba zai iya shiga ba saboda mala'iku sun sun tattare duk gabaki daya to su kuma abidai masu ibada wa'annan abubuwa duk da suka fata sai ga ya mata zo aljanna da duka sun ganta wutan ma je ka gidan rodi ka gani wutan ma ai ga shi sun ganta ga dutse yana kaza kaza su kuma rafkanannu kiyamata tashi suna nan cikin rafkanar tasu haka duk kullum wa'annan mutane kashi uku haka suke akwai wanda su hadaran Allah suke gani su hadaran Allah akwai wanda su lamarin Allah suke gani ko na lahiran ko na aljannan ko kaza kaza su ƙara ibada su wancan ma su ƙara ma'arifa su ƙara akwai rafkanan nusu kuma sun kasu bi akwai wanda su kuma binciken duniya suke su binciko duk wa'annan abubuwa Allah ya saka musu da irin nasu alkhairi da kaza kaza akwai kuma matattu ba duniya ba lahiran ba a ba'uzu billahi bare kuma hadaran Allah ne to wannan abubuwa da suka dinga fitowa a wannan lokaci mun gode Allah Allah ya sa faida tana kan ƙasa a musulmai mu musulmai bare mu musulman Afirka rigigimu sun faru akan abubuwan da yawa da yawa bare dai muna cikin jirgi Sharif Ibrahim Haidara rahmatullahi alaihi Allah ya ba mu albarkarsa sai go Mali radiyallahu anhu sahabin shehu ne abun tsakaninsa da shehu wasiƙoƙinsu abun mamaki ne sau shafi huka da sau shafi zan ma baki da baki haka za ka ga abubuwansa da soyayya da komai radiyallahu ta'ala anhu to shi muna cikin jirgi da shi da kano za mu je lagos sai ce wata rana suna cikin jirgi da barhama joe sai barhama da ya ce masa wata rana suna cikin jirgi da shehu ibrahim wasu Allah shehu yana ta karatun qur'aninsa ko me ya tuna ko me ya tuna ko wace aya ya zo kawai sai shehu ya haɗa ya sa ɗan yatsansa a ciki ya rufe sai ce ibrahim da sunansa barhama da sai duk abin da nasara ya abin mamaki ne ko keke ka duba abin mamaki ne amma abin mamaki ya ƙare a jirgin sama kila wannan lokacin ba a harba kumbo apollo ba kawai ce wannan abin mamaki ya ƙare a jirgin sama in ka shigo jirgin sama nan abin mamaki ya ƙare a ciki to bare kuma 1969 8 zuwa 9 da aka harba kumbo apollo 11 ai fa karshen mamaki kenan da kaza iyayenmu na saudiya kasan kaula san ba ta musu wuya suka ce duk wanda ya zama kafiri ne duk wanda ya zama an harba kumbo a kolo ma ko an je kaza kafiri ne wa'ansu kuma malaman bayan Allah wanda dai ba abin da bai kai kafin suka ce sam ƙarya ne wannan ya saba wa addini wannan ya yi kaza kaza samari kuma wanda bare wanda suka karanci physics na daga musu suka ce to me kaza haka dai duniya ka kaure kuma a tsakiyar malamai da kaza to to su kenan ma masu wayewa gaba ta tsakiya ko ko kaza ko ko uwar duniya din misra ko ko ina mun aka shigo wajen mu kuma in aka shigo wajen mu karatun qur'ani a rediyo ma an ce wanda yace ayi kafiri ne wanda yace ayi kafiri ne inda na rambaɗa da sarkin taushin katsina suke taushewa suke rambaɗewa nan za a ce a karanta qur'ani eh kaza to ina kuma a ce a yadda an je an hau kumbo a polo an shi an fita daga wannan kwallon duniya to an je ina da kaza bayan sama tana nan da masu tsaro mala'iku su duka da kaza kaza duk gaskiya ne amma kuma duk akwai abin da ilimi yake nufi mala'ika ne amma ba da kake zato ba mala'ika ne gashi nan karanta ne kuma mala'ikan ne ne ba ce haske ne kuma gashi nan mala'ikan ne aljanin ne haske ne kuma gashi nan mala'ikan ne ba wai sai kaga wani abu mai kaman kaza ko wani abu mai kaman zakara ko to to mun gode Allah to fa fitina ta yi zafi da kafurta duk wanda ya yarda kaza to Allah ya sa Shehu radiyallahu ta'ala anhu ya wannan wasiƙa ya wannan littafi kuma ya kewaya kasashen musulmai ya san yawa da musulmai rai ya nuna ma abin da zai faru nan gaba ma ya fi wannan da ya faru duka baki daya to kan mu cika da surutu bismillah ja mu je abin da ya faru بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله dukkan godiya ta tabbata ga Allah الأول al'awwal Allah farko الآخر Allah ƙarshe الظاهر Allah sarari الباطن Allah gobe ciki da bai kenan to ai kin technology ya kare a nan ko Allah sarari Allah farko Allah ƙarshe Allah sarari Allah to nuna shi in kai sa eh duk technology ya kare ba rabbul izzati ba ma ko aljani gashi nan muna tare da su muna ga innahu yareku innahu innahu yareku huwa qabiluhu min haythu la tarawnahu aljani da yana ganin mu shi da kabilunsa duk gaba daya shi da rundunarsa ta inda mu ba ma ganin su dan haka suke da hakuri wani zurun mu je musu barna to ba sun san makafi ne wa'annan mu kifan musu da tuwo mu kifan musu da waye mu ga dan haka ma suke komawa bayan ɗakuna da bantakai inda ba a cika don haka in dare ba a so ka dinga zuwa nan wajen kai kuma tunda sun ban ma naka wajen daga kai daga rana nan sun ban ma kai ta harkokinka to kuma da magariba ta yi ka kiyaye zuwa waɗansu wurare dai da bai dace ba in dai ba wani abu ya taso ba kai kuma ba musu nan wajen su kuma da dare yayi su kuma su ta harkokinsu da rana ta zo shi yi kenan to baka iya ganin ma aljani ba kenan bare kuma mala'ika duk gaba ki daya to ina kuma wanda hijabun nasa ma haske ne hijabuhun nuru wanda duk mun yi Allahu nuru samawati wal ardi to wa huwa bi kulli shay'in aliyu alim masani ne ga komai الحي dan shi ya halicci komai din ma kuma ilimin Allah tabaraka wa ta'ala kashafi ne ya san abin azalan wa abadan ya san wanda ya kaddara ya fito ya fito da shi ya san wanda yana can a cikin ama'u kuma ba a ga dama ya fito ba kuma an san da shi babu shi kuma da shi an san da shi to wannan sai ubangiji tabaraka wa ta'ala الحي rayayye القديم mara farko المدبر ya shishirya lamarin halittarsa shi ya halitta komai kuma shi yake shirya komai العالم masani العلي العظيم maɗaukaki kuma mai girma لم يلد ɗaukaka duk kuma wa'annan sufofi da muka faɗa, duk wa'annan abubuwa sufa ce tasa ta zali tabaraka wa ta'ala ba ya samu ne ga wani abu ba duk waninsa kuma ya samu saboda wani abu da ya samu karen da ce muka yi maganar ɗaukaka ko ta ta wuri ko ko ta daraja duk da baki da mu ɗan adam ba mu da ɗaukaka tamu a jikinmu duk da baki da sai dai ko mu hau wani matsayi mu ɗaukaka da shi ko kuma mu san wani karatu mu ɗaukaka da shi ko ba- kaza kaza to babban ɗaukaka ka san mafi ɗaukaka sabbi su rabbika la'ala ka san mafi ɗaukaka babban wuri da za ka je duk ga baki daya ka raka annabi sallallahu alaihi wasallama da gado iya ƙarfinka ka je sun madana ka ta dalla tsakanin aba ƙausain aw adina in za ka iya ka raka da iya ƙarfi da iya ƙarfinka sallallahu alaihi wasallama to maɗaukaki لم يلد bai haifa ba ولم يولد bai ba a haife shi ba ولم يكن له كفوا أحد jini ko tanka bai zamo ga Ubangiji ba, walai fa aina suwal kudusa aina sawa'uhu ko waninsa ko a ce daidai suka ji bai zamo ga Ubangiji ba, tabaraka wa ta'ala babu ma sai shi, الفرد dan shi ne kaɗai tsayayye da zatinsa, komai kuma billahi ya tsaya da shi, komai kuma ya tsaya da shi. Yawwa, الصمد alfarji makaɗaici الصمد Ma- abin nufi da bukata fardu makaɗaici tilo ahadu kenan kuma wahidi kenan kuma wahidi kenan akwai kamanni akwai eh, rarraba taga ba kujera ba ce kujera ba gado ba ne kaza kaza abubuwa rakwatan ga su nan akwai wannan eh, kaza akwai kuma a'a mutanen ne digiri da amma wannan fari ne wannan baki ne wannan dogo ne wannan gajere ne wannan mai kauri ne wannan mai kiba ne wannan kaza amma dai a a a kiba din duk ga- ga- ga- gabaki daya a rakwatan Allah tabaraka wata'ala ba shi da wa'ansu abu bai ki- bai ra- bai kakkasu ba bai kaza ba bai kakkasu ba bai kaza ba Allah ɗaya ne tilo tabaraka wata'ala kuma yana tare da komai tabaraka wata'ala ɗaukakarsa da ikonsa da girmamawarsa ba komai yana tare da shi ba komai bai isa ba a shi ne da ya isa ya zama yana tare da komai amma ba wai komai yana tare da shi ba to wannan kenan haka kuma maɗayanci ne ba komai ya yi kama da shi ko sun yi kama a fari ko sun yi kama a baki ko sun yi kama a tsaho ko sun yi kama a gadar sako tabaraka wa ta'ala ji ya fi ƙarfin nan tafi tafi tafi ma kai shi kaɗai ne sabon shi kaɗai ne samuwa duk gabaki ɗaya to الصمد abin nufi da bukata Allah ne abin nufi da bukata ko wanda bai ci wanda bai sha ko kuwa duk inda ka sa a gaba ma hadaransa ne aina ba duwandu musamman wajihullah duk inda ma ka sa gaba shine su su bai suke cewa ko eh, tauhidin shuhudi ka kadai ka sa fuskanka zuwa ga Allah tab- tabaraka wa ta'ala aina ma tuwallu musamman wajihullah kuma da kuma tauhidin samuwa din ma kadai ta samuwa din ma kullu shay'in haliku illa wajha ba kasantacce sai shi ba inda za ka sa gaba sai shi tabaraka wa ta'ala sai dai to kuma dan kar kuma mu a shari'a mu barkace wannan ya sa gaba kudu a shigo masallaci dai wannan ya sa gaba kudu wannan ya sa gaba arewa wannan ya sa gaba yamma wannan ya sa gaba wannan ya daga sama wannan ya daga kasa ka tabbata to ina ne baya nan a'a bari kuma a yi mana tauhidin alƙibla to ina annabin aka haife shi ina ita ku ga ka'aba dai ku sa gaban ku ga ka'aba ku sa gaban ku ba wai dan nan ne kadai yake nan ba dan haka idan a fiqhu malaman fiqhu Allah ya saka musu da alheri in ka zo je ka rasa gabas ma ka rasa dan karda za ka gani ni dai ina kamar nan da to sallah ka ba komai tayi nan ne din gabaki daya duk gabaki daya Mhm.
سبحانه Wa ta'ala tsarkakakken sarki عما ya يصفون ɗaukaka kuma amma ya sifuna ga abin da su- kafirai suke sufanta shi hannu sarakan tsarkakewa ma ji ya kubuta daga abin da muke tsarkake shi da shi ليس كمثله شيء komai bai yi kama da Allah ba dan halittansa ne وهو السميع Allah kuma البصير shine mai ji shine mai gani kaga kuma nan sai ka kamar yayi kama da su tasbihi da tasbihi kenan to da haka zaka san Allah ya ka hada wayannan guda biyu komai bai yi kama da shi ba amma kuma mai ji ne mai gani kuma hal- bayin nasa ma gashi nan ya sa su ne masu ji ne masu gani ah nan kuma yana kamar sun yi kama da shi amma dai ba kama haka ba tabaraka wa ta'ala ya tambaye wanda ya kasan Allah yace da hada kishiyoyi biyu sun madana fatadalla manzo Allah ya da sama ya kasa sannan ya fakana qaban aw sai dai dai tsakanin tankwaran baka guda biyu au adna sannan ya hada hadaran Allah to kuma ya kai da na fatadalla to لا يسأل عما يفعلون ba a tambayar sa me yasa kai kaza وهم يسألون bayi ake tambaya kenan in kaji ana tusiye mutum a tambaye shi to bawa kenan amma ubangiji fala ya kafu uku ba ha zai jin tsoron abin da zai biyo baya أبدع الإنسان
wa hum yasaluna abda bi qudrati ko أبدع بقدرته ya kaji komai da ikonsa da وعلمه iliminsa da وحكمته hikimominsa ومشيئته da للإنسان nuf- da nufinsa kuma da waɗannan da ikonsa da iliminsa da hikimarsa da nufinsa ya ƙagi ɗan adam وجعله خليفته kuma ya sanya ɗan adam ɗin nan khalifansa ne ya busa wa ɗan adam ransa ya sa wa ɗan adam ji ya sa wa ɗan adam gani ya sa masa waɗannan uwayen sufofi guda bakwai ɗin nan iko nufi ji gani ilimi rayuwa da ji da gani ɗin ma kuma duk ya yi wa ɗan adam madadi da su da haka ya fi sauran dabbobi sannan ya busa wa ɗan adam ransa yadda ya dace da shi tabaraka wa ta'ala sannan ya ce ɗan adam khalifansa ne wannan dukkanin ɗan adam sannan kuma akwai asalin ɗan adam ɗin wanda da shi ake shine adamul arwahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma adam na jiki wannan babana ta adamu sannan kuma kalifofinsa duk gabaki daya shau bi shau dan dan shau lahadi yana cewa akwai sirri a nan wajen babba me yasa annabi adamu alaihi salatu wassalam tintini ya mutu yau shekara dubu shida da wani abu adamu ya mutu amma makiyin adamu har yau yana nan shedan amma makiyin adamu har yau yana nan me yasa yake saboda iblis ba wai adamun kadai yake ba wai jikin adamu yake ki ba ba wannan ba- ba- ba- ba matsalarsa ba ne matsayin da aka ba wa adamu yake ya kalifancin adamu yake yaƙa kalifancin adamu yake la- yaƙa to shi wajen ɗan shara ta nan za ka san wannan kalifanci ɗin inni da ilufin yana nan har gobe tun da iblis yana nan abin da yake faɗa da shi gashi nan yana nan duk da baki ɗaya sai ran da duk ɗan adam ya ƙare duk dan adam ya tsare ne abu kuma ya karbi abinsa sai iblis ya ce to me zan yi kuma aiki ya tsare karbanni ubangiji da ba haka suka suka yi da ubangiji tabaraka wa ta'ala dan haka har yau kaliban Allah yana nan kai kai ma'arifa ka gano shi in ba haka ba iblis ya yi daga shi yana ganin abu sabida da haka wa'annan mukamai na kan ƙasa kalifofin Allah ga sunan na zahiri da na batini na kan ƙasa wa'annan duk reshe ne na wancan kalifa din babba reshe ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa- ga eh, shugabannin ƙasa nan kalifofi ne na Allah ga sarakuna nan kalifofi ne na Allah ga babban su ma eh, sarkin musulmi kali- babban kalifa kenan inuwa Allah a kan ƙasa ga yan sanda ga waye ga kaza mu kuma addinin ma wannan ya rasu ga kalifarsa wannan ya rasu ga kalifarsa ga wani kalifa na tsaye ga kaza wai wannan duk masu girma ne kwarai da gaske amma direshan insanin kamil ne wannan babban kalifa din shi kam a- ya riga ya nafi tun azal kuma har abadan sai dai komai abu abu. ya riga ya nafi bai hana ya dawo da inna ja'alna khalifatan fil ardh bai hana karatu ne mai abu in Allah da nan dan gaba aya tana nan a dan gaba kuma shehu zai gwangwaje mana kuma mu ji dadi mu ƙara eh, kutsawa technology hadaran Allah kuma fi kuma mu zama ga mu ga khalifan Allah tabaraka wa ta'ala muna abu dan duk abin da za mu karba a hadaran Allah duk abin da za mu karba a hadaran Allah ba mu da wannan tsarkin ba mu da wannan ma'ariman da za mu iya kutsawa a zal ko kuma ba za ba mu iya kutsawa a hadaratu to gashi nan a nisab gashi nan a hadaratu gashi nan a wajen kalima mu je mu kafa da abin da kake so na Allah tabaraka gashi nan ya ba wa bayinsa ka je ka kafa in kuɗi ne arzikinsa ne tafkar sama da arzikinsa ga kalimansa nan kasuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ma'iyatul lahi kasuwa raƙumin Allah kowa ya ji zai samu wajen hawa to ni tare ka je nan da ne zai ga in ilimi kake so ga makaranta nan in lafiya kake so ga asibiti nan in abima hakkinka ga kotu nan in tsaro kake so ga yan sanda nan in aiki ne ga sojoji nan in kaza ne ga ga ga ga ga ga sunan in babban ma'alima ce ga da shiriya ce ga arifai nan ga kaza nan kowa duk gaba kiɗa to ɗan adam ne kaɗai ya samu wannan falala wa abda alkauna sannan kuma Allah ya halicci halitta duk gaba kiɗa dama wayannan ai su ne wajen tafakkuri ga ko dai kai tafakkuri a kaunu a halitta duk gaba ɗaya ko kuma kai wafi an fusikun ko kai tafakkuri a cikin nafsu shine wannan kalifa shine wannan ɗan adam duk gaba kiɗa duk wannan duniyar da muke gani da abun ma da ba ma iya gani duk gaba gida duk yana nan a cikin ka kai dan adam din saman da kasan da ruwan da kasar da waye duk mun yi wannan duk yana nan a cikin ka to in zaka iya rabi da abin da ya fito duk wannan kai ne yanzu alamarsa to zo kai to kai kuma idan ka shiga cikin nafsin ka fa sai kaga ta fi duniyar faɗi duk wani abu da aka faɗa a duniya kuma ya faɗi idan ka shiga cikin ruhun ka kuma ya fi nafsin faɗi duk gaba ki to kuma idan ka shiga hadaran Allah sirru kuma duk gaba ki sai abin da Allah ya iya nuna ma tabaraka wa ta'ala iya karfinka iya shirinka kuma iya karfinka iya baiwar da iya kaddarawarsa iya kuma halittar da ya ma kai iya shirin ka ka karba kabiliya ka kai kuma gashi kana da shirin ka karba duk ga baki da to wannan da to haka kuma ya kage kaunu ubangiji tabaraka wa ta'ala allama al-insana malam ya alamu yace ya sanar da dan adam abin da bai sani ba ta'liman mustadirran kuma wannan sanarwar da Allah ya wa dan adam din nan sanarwa ce da take ci gaba ba wai an gama ba kullun dan adam ilimi yake karawa kullun dan adam wani bincike yake kara kullun kudura Allah shi take bayyana ga dan adam kullun dan adam duk da fa insani ne shi dan adam ne kuma dan adam mai tunani mai kaza da can sun gaya sai mun san bambancin insanu dan adam mun san bambancin basharu jinsin dan adam wannan basharu jinsin dan adam kawai kowane iri amma kuma aka zo aka ce insanu to kuma ko dai mai tunani ko dai mai hankali ko dai mai ibada duk gaba ki a cikin alheri ko dai mai irin wannan tunanin da kaza kaza kuma a cikin sharri yanzu yana da wani bambanci tsakaninsa da da bashar suna to duk da yana dan adam din nan duk ga baki daya yana insan din nan amma kullun karantarwa ce daga Allah take zuwa masa kuma mutajaddidan mai sabuntaka kullun wa qur rabbi zidni ilma duk da haka kuma Allah ya ce da dan adam ce ne dai ubangiji kara min ilimi duk ilimin da ka sani ana cewa ilimi na gaba duk idan hadarar da ka ana cewa dai ilimi na gaba wannan fa da dan adam din cikakke dan adam din na asali din da shi aka fa to kuma duk wani reshen dan adam ma duk wani hoto star ma kuma ya shiga duk da baki da annabi sallallahu alaihi wasallama ake to wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha kuma dan yan adam din nan masu wannan abun masu wannan ilimin kuma ba su isa su kewaye min ilmihi daga ma'alumatin lahi abubuwan da Allah ya sani ba a zanen wa abadan ba su kewaye da su ba illa bi ma sha sai abin da Allah ya ga dama sai kan abin da Allah ya ga dama ku dan san kaza duka baki daya wa fawqa kulli dhi ilmin alim kuma a su ɗan adam din ma saman duk wani malami akwai wani malami saman sa an ce duk duk abin da ya zo ma na karatu ko ka rikice to ka bi da shi kofa saba'in ta ilimi ƙila ka zani bai karɓa ba ƙila ka zani bai karɓa ba ƙila ka zani ko ka ji magana wani malami ƙila ka za yake nufi bai karɓa ba ƙila ka za ƙila ka za har sai ka bi kofa saba'in galibin dai kofofin da eh, malami zai iya bi kenan to in ka bi kofofin nan saba'in na ilimi ga baki dai ka ga bai karbu ba ba ma iyakacin su kenan ba shehu tijjani abul abbas a jawahir ma'ani yayi magana wajen ɗari da goma sha wani abu duk ga baki daya yayi magana ibn mashisha yana da kaza da radiyallahu ta'ala anhu ya baga shi ko an bashi duka to idan ka idan kai saba'in din nan kaga abin ya kika wato yanzu in kaga dama ka iya hukunci ka ce abin nan da ya karya ne tun da duk ƙofofi saba'in din nan sun ji karɓansa abin nan ƙarya ne in ko kana son ka zauna lafiya ka ka je ka taɓo abin da ya fi ƙarfinka ka ce to saman duk wani malami akwai malami kila Allah ya faitar da shi abin da ban sani ba ka mu saba'in din ma fa wai ba ba bare ha kawai ko a na farko din ma gashi kana ganin ga nan sosi ga kaza kuma ka ce ƙarya ne ya ga ban kaura ta samu to وعلم آدم الأسماء كلها Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sanar da annabi Adamu sunayen abubuwa duka ya sanar da shi ma'ana ma'ana duk wannan ilimin Adamu ya zo da shi alayhi salatu wassalamu وما أدريك ما هي wa ya sanar da kai menene ita نحمده na amadu muna gode wa Ubangiji ونشكره muna gode masa dai أن أرانا الحق da حقا ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ورزقنا اتباعه kuma ya azurta mu mu bi gaskiyar والباطل ya باطلا nuna mana ƙarya ƙarya ce ورزقنا اجتنابه kuma ya azurta mu mu bata mu nisa- mu nesa da ita
فهو القديم الباقي Allah shine mara farko kuma mara ƙarshe wanzaje يسأله من في السماوات والأرض duk abin da ke saman bakwai da abin da ke ƙasan bakwai suna roƙonsa duk duk almajirai ne a wajen su tabaraka wa ta'ala suna roƙonsa ko da bakinsu suna roƙonsa ko da halinsu ko da abu roƙo da baki Allah ka bani kaza Allah ka bani kaza roƙo da hali ni dai ɗan adam ne kuma gashi na so mai girma da ai ina so in aure ai ina so in kaza ai ina so in yi mota ai ina so in je kaza ai ina so in ilimi ai ina so in je kasa kaza to wannan ma roƙo ne wannan abin da zuciyarka take shirya ma roƙo ne kuma za ka roƙi Allah roƙa shi da babban matsayi ka je kuma kai ta hargido wa kanka kai hauka abin da ya fi ƙarfin ka kai inna Allah la yamallu hatta tamallu Allah ba zai gaji ba dai har sai kai ka gaji akwai abin da kai ka san kanka kai a iya halittanka a iya abin ka ya fi ƙarfin ka wannan da da kaza to to da roƙon bakin da roƙon hali din duk da baki ɗaya kowa ta Allah yake roƙo hatta samuwarka roƙo ne na hali to gashi nan ka kasantu yanda za ka zama roƙo ne na hali yanda za ka zama to duk abin da ke saman bakwai da ƙasan bakwai kowa yana roƙon ubangiji tabaraka wa ta'ala كل يوم هو في شأن kullum a cikin lamari yake kuma ba zai gaji ba kullum ai ta za su ta roƙon nan kullum ai za su ta roƙon nan da wani ayoyin ubangiji kuke karyata Allah ba ma karyata da sanan furubul lakum wa ayyuha saqala ku mutum da aljan ma sa ku gaba kan zan sa ku gaba ku na gaban ne kan dan su ne ku ne babban fukara wa ilallah duk almajirai ba kaman mutum da aljan ya ayyuha nasu antumul fuqara'u ila Allah ku mutane ku ne talakawa fakirai ma wanda ba ku da komai zuwa ga Allah Ah, ya ubangiji gaskiya ne ubangiji da halitta kama fuqara me sai mu sai dai da dan adam in ka ji babban almajiri a hadaran Allah irin dan adam ya isa ma ya ce shi Allah ne ko kaza kaza ai sai dai ba shi ne sai Allah tabaraka Allah kiyaye ni Allah ba ni Allah yi kaza in za mu kwanta bacci ma Allah tsare ni ni yanzu in ta bacci Allah kai launa dan gadi ba dan dai Allah yana ba haka ba shi ya halitta abin da ɗaya ba ba yana so ba ya haife ba ma'ana duk abin da bawa ya gaya wa mai gidansa mai gidansa yana so mun nuna da shi ne ubangiji dama suna cewa ma'ana shugaban mutane mai musu hidima kajinsu shi ne shugaba da baraka wata abu to mahalicinmu shi ya tsaya mana da komai shi ke kiyaye mu kuma abin bai wahalar da shi wala ya udu hibzuhuma wa huwa al-alil kiyaye sama da kasan da wanda suke cikin ba wani abu ne bai zama na bai san ma yayi ba wai a hausa ba wani nauyi ne da su ba duk gaba gida kuma abin da Allah yake so kenan in baka roƙe shi ba ma sai ya sai ya fushi da kai in baka roƙe shi ba wannan shari'a kenan ma'ana roƙo na baki amma ba wanda zai ce baya roƙon Allah ƙarya yake ko baka roƙe shi ta baki ba halinka halinka yana roƙonsa tabaraka wa ta'ala halinka yana roƙonsa to mu ɗan adam mu ne babban fuqara ilallah talakawa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala da haka shan rabbiya ta hatta zatun mu yana roƙo zuwa zatin Allah hatta farkon mu yana roƙo zuwa farkon Allah hatta ƙarshen mu yana roƙo zuwa ƙarshen Allah hatta sararin mu yana roƙo zuwa sararin Allah hatta koyon mu yana roƙo zuwa أيا أول يحواك مني أول ويا آخر آخر يحواك مني آخر ويا ظاهرا يحواك مني ظاهر ويا با ويا ويا ويا ويا wani munajatu wani sufi dauka sabida tsabar talau dan haka ake cewa da da sufaye fakirai fuqara'u ila Allah fakiri annabi ya ce faqaru ba a ban kade ba a banki ba a kaza ya ce zama kafirci don me wannan yanzu zaka ji zai so magaya wa Allah maka an ce wani zai irin wannan ya buga ya buga ya buga ya samu ba ya fito kan fadala ita Allah ila magana a lungu ba amma a yanzu ga shi na fito kan fadala kaga fakar irin wannan ya so ya fice zama talauci ba ba kaza to to Allah ya ce dukkan mu magirai ne samuwa mu ma daga tasan don haka duk in ka duba halitta din nan duk in ka duba civilization na halitta gine-ginansu da rayuwarsu da kazansu waɗansu jama'an za a ga sun yi tashe da kasuwanci ba su yi tashe da kaza ba waɗansu jama'an suna da kaza ba su da kaza amma ba waɗansu mutane tun daga farkon duniya hatta ƙari za ka zo ka tarar ba su da Allah kuma ko dutse ne sa iya ɗan adam sai Allah su ne saboda ya an tumul fuqara'u ila Allah yanda suka iya samu yin wuta suka iya gane wuta imma dai wutan nan suna dan adam farko ya aka ya san wutar da imani adamu wuta ce ta malaika jibril ya samu ya sauko mar da ita sai da aka wanke jahannama aka wanke garwashin ta aka wanke a tekuna aka wanke sannan aka dan kawo dan shi'ulan ta aka zo aka sa masa in irin kara in wanda bai san irin wannan kasuwa ne imani dan adam na farko yana zaune yana neman ya zai ya ga busasshen ice da busasshen ice sun gogu sun kama wuta ko ciyawa in zafi ya zafi wani zaga ciyawa ta kama wuta a ce daji ya kama wuta in ma da ya ga haka in ma dutse ya kwaɗo kan wani dutsen tau ya kama wuta dan adam ya ga me wannan abu ne aski haka ya je kusa da shi ya ga zafi ne da shi ya dan matsa kila wuta in ma kuma tsawa ta kwaɗo tauraro ya rude ya mutu ya kwaɗo ya zo ya daki waje dan adam na farko ya ga wuta ta tashi me wannan ya je kusa da shi ya ji zafi ne ya matsa sai ta mutu ta mutu kuma ta zama garwar shi yanzu zai dan iya matsa wai me ne kila ya je tarar da dan wani zomo ya kone ko dan wani kaɗan kaɗan ya ji ƙarshen sa ba irin na ɗanye ba kaza bare kuma ya ɗanɗana ya ji ya ji daɗi ne da shi ko ku a son soji wai mutum ne gidansa ya kone ko ya sunan aladansa ya kone ya zo ɗauko shi ya jawo ya ji zafi haka ya suɗa abin da daɗi ai muhim kowane za a ga suna da wani abu amma waɗansu suna da kasuwanci wasu ba su da shi waɗansu suna sun iya likitanci wasu ba su iya ba waɗansu iya kaza amma ba waɗanda za ka sarar ba su da Allah ko da bishiya ce sai sun ce Allah su ne ko da dutse ne sun ce Allah su ne kuma sai sun yi ɗakin ibada kuma sai sun girmama shi kuma sai sun yi kaza kaza saboda su talakawa ne antumul fuqara'u ila Allah sai dai annabi ya zo daga Allah Allah ya ce to ma da to amma kun ji yanda nake yanzu ba da hauka ba ba daga annabi kuma ya zo da sanin Allah daga Allah to in suka bi annabin nan shi ke na yanzu sun dace in suka ƙi bin annabi na yanzu ba su dace ba sun zama kafirai duka ba amma in ba annabi in suka rasu a haka da kyakkyawan tafiyarsu ɗan aljanna ba su da annabi ba wanda ya zo musu kuma Allah suke nufi komai abun komai ikon da suka gani abun kudurar waye shi ne Allah ya za kuma ma kul sammuhu ce ne ba e shi miji za ka ce Allah sunan waye ya to duka amma annabi ya zo ko magajin ka ya zo ya shiryar da su a kai ba wannan shirman ba dai kun ga yadda za ku yi lesa ka misli shai kaza kaza kuma na shari'a to yanzu kuma sai su bi duk gaba ki da lesa ka misli wannan fuqara wa ila Allah faftaqara kullu ila kulli fa haq ijabati in kana fa haqun wa ma haq faftaqara kulli kenan fuqara wa ila Allah to wannan kenan dan haka mu talaka ne zuwa ga Allah amma talaka ko almajiri wanda ko ba shi da komai din yatima au miskinan zama taba ba mai zuba hannu mai turba da in zaka bashi ma sai ai ga hannun nasa wani ya zo wajen wani bawan Allah ya ce ni ba da komai kaza kace kai din kuwa ce in yanki hannun ka guda ɗayan baka dubu ɗari ta ban yadda ba ce to guda biyu man dubu ɗari biyu ce in a haɗa ƙafafuwa biyu ga shi wajen dubu ɗari biyar ke na rabin miliyan ka ban yadda ba to kai da kake da wannan irin jari mai yawa kana cewa baka da komai ai kana da kanka amma shi sufi kwata-kwata ko kan nasa ma ba shi da shi an tumul fuqara'u faqaru sosai an tumul fuqara'u ila Allah duk gaba gida to ubangiji tabaraka wa ta'ala komai na sama da kasa yana tambayar sa yana roƙon sa na ga wani abin dariya wannan babba akwai babba mai sa kayayyakin tarihi kaza kaza sai sako ta kofa ta Kano tsohuwar kofa ce na cewa yana tambaya wacce kofa ce wannan ga wani almajiri mace daya ga wani almajiri namiji a wajen sai kowa yana rubuta abu sai wani ashe ne sai wani rubuta ashe ne ba tun yanzu aka fara bara ba ashe ne ba tun dama can aka halin Allah bai yi Allah bai yi mutane daya ba ba kuma mun ce wai ai bara ba ne ba kuma muna faɗa da wanda ya ce zai maganin bara ba madalla abin da muke so kenan ka kawo arziki kowa ya wadata iyayen da Allah ya shirya masa dan mutum ya wadata washe zai fita nema in ba kuma matacciyar zuciya ba mataccen zuciya amma tun da Allah ya halitta halitta akwai mawadata akwai marashi akwai mawadata mai wadata akwai marashi kuma daga Allah kuma wanda Allah ya rubuta masa ba shi da shi din nan komai ƙarfin nemansa ba zai samu ba wanda Allah ya rubuta masa yana da shi din nan daga ikon Allah ɗan abu kaɗan sai ya ba shi wannan abu ne da muke shafawa a sarari wannan abu ne da muke shafawa a sarari komai ƙarfin nemansa ba zai samu ba bara bara mara shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam talaka mai girman kai ba zai ji karshen aljanna ba karshen aljanna ana jin su tafiya shekara 500 ba ka da shi kuma kana girman kan kai mai ka je ka mutu a banza dole sai ka zo ka nema iya na bukatanka ba nema don tarawa ba nema don tarawa ba kaza kaza ga wani mai bara in ka ji gidajensa in ka ji motocinsa in ka ji sai kai mamaki amma kullum a cikin bara yake ba wannan ake faɗa ba ba wannan ake faɗa ba mara shi haƙƙan wanda yake neman abinci wanda abincin irin yanzu nawa ne ga ba wai zantan ko tara ko abin da zai ci ko ya ciyar da iyalinsa ake wannan dole ka taimaka masa duk gaba gida in ma mun ce ai kasar turai je kasar turan ka gani masu kwana kan titi masu sai dai suna da hukumomi masu iya abubuwa da kaza akwai shayin da ake raba da safe akwai shayin da ake abincin da ake raba da rana akwai kaza kaza amma nawa ne za a ga talaka a kasan turan da kaza sai dai bara ta sai ba irin nan ba bara kasan turan mutum ne zai zo ya sa hularsa ya zo ya ɗauki ta ya dinga bugawa kowa ya zo ya jefa mar naira ɗaya ya jefa mar kaza bara ce ba ba kaza ba amma ba irin tamu wannan maki a Allah ka zo a ajiye kwano maki Allah shi ko wancan ko ko ko zai ya rawa ko ko zai ya wani abubuwa a dinga tara masa dinga baki da ko kuwa mu ma din kowa iya iya barasa wani taron zan gina kaza ko zan yi kaza ko zan kaza kaza duk a tara kowa iya nasa dinga baki da amma iko ne na Allah ba ranar da za a ce wai ba wani talaka marashi da me shi din ma da dukkan mu talaka ne ma zuwa wajen Allah muna roƙonsa kuma in ba mu roƙonsa ba yana fushi duk da baki da kuma ga Qur'ani na ya ga mana in dai kana da shi mutum yanzu in kana iya ka bashi kuma abinda Allah ya hore ma duk da baki da amma ba wai kaza amma addini yana son a wadata kowa shine ma'anar zakka shine ma'anar kyauta shine ma'anar alheri shine ma'anar taimako shine ma'anar kaza kaza amma kuma komai wa'annan dai daga hikimar Allah wani sai ya zama talaka in ba haka ba wa zai kwashe ma masai wa zai turkusa ya gaishe ka wa zai yi ma shara wa zai yi kaza in kowa ya zama arziki wa zai yi wani aiki sai tsarin halitta ya ya abu sai tsarin halitta ya abu in wani ya ga ya zama mai arziki Allah ma girman kai zai masa ibadan ma ba zai yi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda talauci ne yake gyara shi ya ba Allah akwai wanda kuma arziki ne yake gyara shi ya ba Allah Abdullahi bin Abi ce ya rasulullah ina daga cikin wanda ni dai arziki ne zai gyara ne amma in talauci za ai kuma barkaci to ma dai haka Allah ka buɗa mana duka baki da albarka Annabi sallallahu alaihi wasallam to kowa dai talaka ne zuwa ga Allah muna tambayar sa duk baki ɗaya bare mutum da aljan sana furubu lakum wa ayyuhal saqalan mu ne babban talakawa ga Allah to mu da za mu tsaya a waje ɗaya dukkan mu na farkon mu da na ƙarshen mutum din mu da aljanun mu kowa ya shato haukan da yake kansa ya roki Allah kuma Allah ya bashi ya ce ba mu rage komai a mulkin sa sai dai in ka shigar da allura wannan atlantika din nan ka fito da ita to dan abin da ta rage tekun nan da shi dan abin da ka raga a mulkin Allah kenan Allah ya ba mu alherinsa barka annabi kiyaye mu to kulla yawmin huwa fi sha'ani kullun dai ubangiji a cikin sha'ani yake wa hiya shu'unun yutiha lamari ne da yake bayyana ta la shu'unun ba a yabtadiha wannan lokacin aka kage ta ba an yi komai an gama sai dai kuma ko an yi komai an gama sai dai kuma kowanne abu sa lokacinsa komai waje ta ala kadari ya musa ta zo a lokacin da aka shirya ma komai eh, a lokacinsa duk eh, ya faru to wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna ubangiji ne ya halice kuma da ku da duk abin da kuke aikatawa tauhidin af'ali kenan wa ashhadu an la ilaha illa allah na shaida ba wani ubangiji sai Allah wahdahu shi kadai la sharika ba shi da lahu abokin tarayya wa annahu huwa rabbush na shayatin sha- na shaida ubangiji shine ubangijin tauraruwan nan shigira tauraruwa ta, ta, ta yamaniya ko ta, ta kudu eh, tauraruwa ta kudun duniya ita ce shigira suna ce wata sirius ko mai turanci to wannan tauraruwa kenan ta ninka rana wajen sau hudu ta ninka rana wajen sau hudu sai dai ta kuma haske ne Ta- ana iya ganin haske ana iya ganin ta in ta fito ko da ido dinga baki da abubuwa su- suna faruwa nata da yawa tana da tasiri ga kaunu da ikon Allah da yawa misrawa galibi sai nil zai kawo suke ganinta in ta bayyana to ruwan nil zai kawo kenan to sai suka bauta mata duk kowanne al'ummati za ka ga da yadda suka fahimce ta duk gaba ɗaya maganganu ne da yawa karatu ne tura sun yi karatu da yawa a ciki taurari ne guda uku taurari ne guda uku a haɗa kuma da matsayin tauraro guda ɗaya Eh, da matsayin tauraro guda ɗaya an fi ganin na farkon sannan na biyun yana bayansa sannan na ukun yana tare da su shi ma to saboda baut ita ce kaɗai tauraron da aka bauta a sama tauraron shigara to don haka ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗi sunanta gar da gar a cikin qur'ani yace shine ubangijinta wa huwa rabbu shi'ri wannan kenan sannan ita ce wadda aka fi maganar ilimi a kanta to wannan jimi din nan tun daga farkonta har ƙarshenta ilimi ne na technology ilimi ne na fizi ilimi ne na zuwa sama ilimi ne na shiga sama ilimi ne na ga wannan jimi iza hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha har aje summa da na fata dalla fa kana qaba qausaini aw adna tafiya manzon Allah Isra'i da Mi'raj Isra'ila ko Isra'i ta faɗi Isra'in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan jin ta faɗi mai iraji da ganin ayar babba da komai duk wani wanda zai yi bincike ya gano wani abu annabi Muhammad yana gabansa sallallahu alaihi wasallam shi Allah ya ɗauka ya nuna bambancin annabi Ibrahim amma haka annabi Idrisu gashi bambancin annabi Ibrahim da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi Ibrahim dutsen baitul maqdis Allah subhanahu wataala ya ce je ya hau sai Allah ya nuna maka alamul mulkin gaba daya wa kazalika da alamul malak wa kazalika nuri ibrahima malakuta samawati wal ard wal yakuna min al muti ibrahim akai makasha fi radiyallahu amma tv amma alamul mulki wal malakut sai da ya gani saboda annabi ibrahim ya ga daban ne alayhi salatu wassalamu ya bi ilimai ilima annabi ibrahim a cikin qur'ani nan suna da yawa yanzu ga wa kazalika nuri ibrahim malakuta samawati wal ardi wal yakuna min al muqinin duk wani kushufa iktishafa duk wani abu da za a kago shi duk wani abu da Allah ya nuna annabi ibrahim annabi ibrahim ya kai karshen yaqini ya hadu da hadaran Allah yana kan a baitul maqdis anan ma'arifarsa ta faru alayhi salatu wassalam sannan janna alaihi al annabi ibrahim alayhi salatu wassalam ya kutsa cikin hadaratun ba janna alaihi lailu ra'a kawkaban ra'a kamara ra'a shamsa shi wannan wani irin technology duk da zahirin su kafa hujja ne kaza kaza kaza amma wanda aka malakuta samawatu lati ya da yana kawkaban ko ka kaza wannan kenan da da haka ba a iya ga da shi shi da kafirinsa ya nemi ya da shi ya Ubangiji yana rayawa yana kashewa, Namrud yake ni ba ina rayawa ina kashewa, kai aje a yabo ‘yan kuku guda biyu, wanda kisa ya hau kansu, yace ya yafe wa ɗaya ga huligar sarauta ga komai a baya yace a kashe ɗaya, ce ba gani ba na raya wannan na kashe wannan, annabi ya ce wawa ne kai, to inna Allah ya tubi shamsu min al-mashriqi fati bi hamin al kaga ai daga daga gabas take fitowa ranar nan, to in kana da takalmar zaka yi abu zo min da ita daga yamma, zo da ita daga yamma, favoritan lafiya. dole ka kafiri ya gigice wannan wani irin ilimi ne haka dole ka san da karfin hujja annabi ibrahim kila kuma saboda namrudun wawa ne ba kaman manyan arna fir'auna ba inna fir'auna ala fil ard ba kaman gashi nan je to magana amma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai da aka tafi da shi da na fata da lafa kana qaba qausain manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya taka ya shafa ya gani ya taka ba gani kawai ba sallallahu alaihi wasallam kai sai da yaga ayar ubangijin nasa ma mafi girma sai da yaga ayar ubangijin nasa ma mafi girma shine Allah din tabaraka wa ta'ala ma sai wa jibril yayi amma jibril manzo Allah ya ganshi a kogon hira da dukkan fukafukansa ba ya gan shi shi ya raka shi ma tafiya duka zakara me kuma sai an je kama kausai na au adina sannan kuma a ce wai an ga wani jibril ne daban ko ko wani jiki ne daban shi abu rahu dalla yake ta inda ma an yadda jibril ne har yau da yadda Allah ya gani sa saboda idan da ya iya ganin abu mai fukafuki dubu ɗari shida kuma kowane fukuke ɗaya ya rufe mahudan rana da mawaɗan rana ai ko ba ido ne ordinary ido ba in ka ga fukafukin farko to idan aka ga na biyu idan aka ga na uku har sai kaga dubu ɗari shida duk gaba ki ɗaya sallallahu alaihi wasallam to to to wannan kenan to dan haka ita ce tauraruwa wadda ake to wannan jimi kenan to in ka duba zancen shi'ira din ma abu su kuma saka nore da suka ce ni to zancen isra'i zancen kaza kaza wannan kuma na ku ne na musulmi kuma mun yarda kaza kaza amma Allah tabaraka wataala zancen tauraro wannan yake yi duk gaba kiya saboda a ilimin su wannan tauraro akwai A da B har da C ma A din ta yanzu da ita ce B din amma rushewa ce a cikin kanta da kanta cikin kanta ta kone da ja ce ta cikin kanta ta kone a ilin ilimin suka ce hawa ta rushe a cikin kanta da kanta suka ce ikon Allah Qur'ani da zo sai ya faɗi yadda suke faɗa wannan jimi idan hawa sai ya faɗa sai ta zama yanzu ita ce a din karamar ta bayan ta bi din da ya zama ita ce A din ita kuma yanzu wannan da ta rushe din da sai ta zama wata mai haske amma dai bayan ta kaɗan har zuwa kuma ta uku to wannan kuma sai ka duba ilimin su Qur'ani ga baki daya ya gaskata duk waɗannan ilimai nasa ne amma kuma shi dai babban iliminsa Allah tabaraka wa ta'ala musan Allah ga ta hanyar babban masaninsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lalle zancen Isra'i da Mi'raji da kaza tafiya hadaran Allah da, da kaza to shi ake wannan kuma shine babban technology na baɗini shine babban physics na baɗini wanda ake so wanda yake da iko mai ihsani ya kai ya kai wannan waje kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma suka ce duka ba ɗaya zancen wannan tauraro ake dan haka a ƙarshe Allah tabaraka wa ta'ala yace wa huwa rabbu shi'ri ya faɗi sunan da ma gardagar da aka su yanzu wannan jim kawai wani irin ilimi ne da yake faɗar tauraruwa shi'ira daga gabatin daga farkon sa har ƙarshen sa duk gaba gida sun yi gaskiya amma hadaran ga babban shi'ira la qarra amin ayatin rabbihil kubra ai wannan babban shi'ira kenan ya ga ayar ubangijin babba tabaraka wa ta'ala to wa anna muhammadan cewa annan Muhammad sallallahu alaihi wa sallama abduhu bawan Allah ne wa rasuluhu ma'aikin Allah ne alladhi araja bihi Wanda- ala asra shi wanda Allah ya yi mi'iraji da shi bayan ya yi Isra'i da shi kasan kwa duk technology ya kare a nan duk physics ya kare a nan yanzu su malaman physics din in za su je sama din sai an yi ta musu training a yi musu training a teku a yi musu training a sarari a yi training din yadda inji zai ta wuntsula ka a ce kwakwalwa ka ta iya sa ba da wannan da abin da zai ta girgiza ka da a yi ma training din da zuciyanka za ka iya karɓar yadda za ka hau sama ka annama ya sa'adu ila sama'i yanzu in ka hau dutse ba za ka ji haki da kaman ka mutu numfashin ka kaman ya fita to ina kuma in ka hau sama akwai inda ba- da ka yi tafiya wani wajen ka mutu ka gama mutuwa za ka yi duk baki ɗaya to amma annabi duk ya tsallake nan akwai inda yanzu in ka shiga alamul asiri dinnan duniya asiri dinnan wato duniya karan dinnan kuma konewa za ka yi amma annabi sallallahu alaihi wasallama ya dole sai an ma rigar nan wajen dole jirgin ma sai an masa kumbo din ma sai an masa abu ne za a gani kamar wasa kamar takarda kuma jirgi ne kamar takarda da ba za ta iya daukan wani abu kuma jirgi ne ga baki daya saboda shi zai iya daukan wannan wajen duk ga baki daya akwai inda ma ko dan adam din ma ba za a iya sawa a ciki ba komai tirenin ma dai sai dai a harba na'urar kawai ta je ita dai ka ta gano duk gaba gida amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk ba wannan da rigar jikinsa da jikinsa da fatar jikinsa sallallahu alaihi wasallam da ransa ba kamar yanda wa'ansu Allah dai ya sawake suke cewa wai ai ransa ne da ransa aka tafi ran kowane mumini ma an yi bacci yana Isra'i da Mi'raji duka ba gida amma manzo Allah sallallahu duk abin da aka ce yayi hadamar da ransa da jikinsa sallallahu alaihi wasallama a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shige duk wa'annan inda suka iya zuwa din ya je inda ma ba su ma san da labarin sa ba ya je da na fata dalla ba kana qaba qausain aw adna sallallahu alaihi wasallam ai duk Jesus ya kare ana dai ya kare kuma ya je ya dawo saboda rahamarsa da roƙon da ya shi kenan mu ma musulmi gashi nan duk muna zuwa wannan wajen ma mu ba he ma mun hau ma irin yadda ya hau ba kowa da ya yi alwala ya shiga masallaci ya ce Allahu akbar gashi nan a hazara shi kenan Ga- gashi nan a hazaran Allah duk baki daya to wassalatu wassalamu tsira da aminci ala azmalin abu nasi da mafi cikan mutane shine dan adam cikakke wa akramin nasi mafi girman mutane wa alamin mafi nasi ilimin mutane duk wannan ilimi na mutanen da wanda yanzu ake ta bincikensa wai me shine an rufa shi Allah ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da duk wani wanda zai zo har nan da tashin duniya Allah ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ƙara ma wanda ma kuma da na farkon da na ƙarshen ba sani ba duk baki ɗaya dan haka ba zancen shari'a ba zancen shari'a da annabi ya faɗa haka yake ba zancen dan haka wani zubin malamai suke dan bari wani ya iya kutsa ya faɗi wata magana akan wat- wani hadisin ko ma'ana ya ce ga abin da ake nufi to iya fahimtarsa kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo rasuwa yake cewa da matansa wacce ta fi dogon hannu a cikinku ita za ta fara bina wadda ta fi tsawon hannu a cikinku ita za ta fara bina kaga dai yanzu zahiri ne hannu aho su ma matan haka suka fahimta su ma matan suka fahimta bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu sai su zo su haɗa hannayensu suka zo suka haɗa hannayensu ga sai ya zama akwai bai uwanmu da hannunta shi ya fi tsaho sai ce Allah sarki ke zaki fara bin annabi sallallahu alaihi wasallam tana ta munna za ta fara sai ga ummul masakina sai da Zainabu bintu Kuzaima ko Abu sai ga ta ita ta fara tafiya ta fara bin manzo Allah sa sai sai gane to annabi ba tsaho na zahiri yake nufi ba kyauta sanda ta fi duk matan annabi kyauta ita mace ce mai yin sana'a yin dutse irin abun wuya tana shirya dutse na abun wuya tana siyar da abun wuya tana samun kuɗi da shi take ciyar da talakawan sahabbai da shi take taimakon mutan gida wanda ba su da shi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam sai zai ta fara mutuwa sai zai ce ashe annabi yana nufin ungo duk hannun da ya yi ma ungo ai tsaho ne da shi sosai duk gaba ashe kyauta annabi yake to kaji ba shari'a annabi yakan faɗe ta zahiri amma irin wannan abu da zai zo ƙarshen duniya ko ku abu da gaibu ne karshe dai annabi ya dan sallallahu alaihi wasallama ya muku bayanin sa iyayen da hankali zai iya fahimta to nan maganganu suke shiga da yawa shin zahirin sa yanzu dai annabi ya faɗi dujal ya faɗi bahaji ya faɗi kaza ya faɗi shin wai yadda abin ne yake hadisi ne yake a zahiri haka ike mutum ne wani irin ƙato ya faɗi wata dabba abu ne wanda zai ya fi duniya ƙaho duk da baki ɗaya na hudar rana da mawaɗa rana yana kallonsa zai yi wa ɗan wutar shaida ka ɗan wutar da zai wa ɗan aljanna shaida ɗan wai dabba ce haka ko ko a wani abu ne annabi yake kusanto hankalinmu yake so ya gaya mana duk da baki ɗaya ya ce akwai gidaje a aljanna wanda na waje yana ganin abin da ake a ciki sabida gare-gare ɗin gidaje ɗin nan yanzu ka ga ɗakunan otal na gilas ka kan ka kusan kaman gilas ke da baki da inda ba an saki labulaye ba duk kana ganin to to nan ne masu ilimi suke shiga su faɗa abubuwa sai a kyale su din da dai abin nan kila zahiri ake nufi kila kuma yanda binciken nan nasu ya kai to kuma shine ake nufi to manzo Allah shine mafi sanin mutane ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa hakika wallahi mun girmama duk dan adam ma bare asalin dan adam din kuma mun dauki hamallahu mun dauke su fil barri wal bahri kan tsibiri da kuma cikin teku duk gabaki daya da abin da ya hade tekun ma da da tsibirin gabaki daya warzaqnahu min at-tayyibati mun azurta su daɗaɗa na daga abinci da duk alkhairai wa faddalnahu mun fifita su ala kathirin absatili mimman kalakana daga abin da muka halitta halitta tabdilan fifitawa wannan aya kadai ta isa falala ga dan adam duk wani irin ilimi da dan adam ya kai duk wani irin bincike da dan adam ya kai duk wani abu da adam ya zama ba hikima wannan kadai ta isa to أما بعد bayan haka فإن الإسلام cewa musulunci جاء التعريف به واضحا sanarwa da shi a sarari ya zo manzalla ya sanar da mu musulunci ba ma jiran mu ce ba mu san meye musulunci ba ya sanar da mu imani ba ma jiran mu ce ba mu san imani ba ya sanar da mu isani ba ma jiran mu ce ba mu san isani ba ya sanar da mu waye musulmi ya sanar da mu waye mumini ya sanar da mu waye buhusuni duk mun gane to me dan mutum ya yarda da cewa an harba kumba a hono za a zo ana cewa ya zama kafiri ko ka dan ya dau wani digiri a ce ya zama kafiri ba mu san kafirin bane ko ba mu ba mu sani ba duk gabaki daya to في حديث جبريل a cikin hadisin malaika jibril alaihi salatu wassalamu الذي رواه مسلم wanda muslimu ma da dumma abu masu sunnoni suka rawaito shi عن عبد الله بن عمر بن الخطاب an karba daga abdullahi dan sayyidina umar dan kaddabi قال sai to kuma wani kuma an abihi daga babansa abdullahi dan sayyidina umar yace بينما نحن sayyidina umar ya ce sayyidina umar babansa kenan ya ce tsakanin muna zaune إن رسول الله صلى الله عليه nan ga وسلم man- nan ga ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ذات يوم wata rana اطلع علينا sai رجل wani mutum ya hudo a gare mu شديد بياض الثياب ya hudo kila kawai ba mu ga lokacin da ya sha kwana ko ga- gashi nan yana tahowa yahudo ala zai yi kila yahudo kawai ba mu gan shi a tsakiyar mu duk gaba kida dala'a da dala'a yahudo to dala'a zai iya zuwa kaf- ya- ya- ya taho ne amma dai shi kansa ya zo wannan hadisi shi kansa mutum zaka ji wani abun mamaki ne to sai wani mutum yahudo zuwa gare mu شديد بياض الثياب mai tsananin farin tufafi rigar da take jikinsa kaman daga wajen mai inci a karɓo ta yanzu yanzu kasan ko wannan zamani ba kayan ga tafiya ƙasa ga ƙura ga yakukuwa ga kaza sai ka ga rigar mutum sai a hankula to شديد سواد الشعر mai tsananin bakin gashi ka ce ya fito daga ɗakin wanka ko ka ce ya fito daga wajen gyaran gashi yanzu yanzu an je an bara shambo da waye ka ce ya fito daga wajen gyaran gashi irin wannan lokacin yuqilu safara ash'ara a gabara duk wanda tafiya ce ta kafa da tafiya ce ta kan raƙumi a ce kai tafiyar kafa zuwa zaria kuma a lokacin hazo ko kwa da kura in ka je a zaka shi abu sai radiyallahu anhu ya tambaye mu tsana a madina yanzu kun zo kaula ya kaza ka wala ya ce mun zo yanzu kayan buwari sai mun wanke kayan saboda an yi wajen sati a cikin mota da jirgin ƙasa da waye kaza ya dariya ita ai mu da mun zo ba a gane waye ya zo sai an yi wanka tukun saboda kura da tafiya kuma Allah ya san kwana nawa aka yi akan hanya da da kura da kaza to in da tafiya ce irin ta da kuma wannan mutum matafi ne to dole a ga gurbin tafiya a ga amma mutum ne mai tsananin farin ga kaya mai tsananin bakin gashi ma'ana wani mutum nan kamar daga cikin ɗaki kawai ya fito ko kuma gidansa a Madina yake yanzu daga gida kawai ya fito ya shigo masallaci kawai wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama to لا يرى عليه أثر السفر kuma ba wani gurbin tafiya a gare shi gashinsa bai yi burki ƙura ba kuma gashinsa bai burkice ba kuma kayansa bai yi baki ba mutum da ya gashi kamar daga wani gida ya fito ba a ga gurbin tafiya a gare shi ba لا يع... ولا يعرفه minna a hannun kuma ɗayanmu bai san shi ba ba ɗan gari ne kenan ba ai duk kuma technology ya ƙare a nan ko to wannan mutum daga daga sama ya haɗo ko kwa kuma bullowa ya aljani ne ko mutum ne ne wannan mutum wanda irin mutum ne to حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ya tsallako ya tsallako har zo har ya zo ya zauna wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فأسند ركبتيه ila rukubatai ya hada gwiwoyinsa da gwiwoyin Annabi sallallahu alaihi wasallam و... ووضع كفيه على فخذيه ya dora tafukansa akan cinyoyinsa shi mutumin ko ko akan cinyoyin Annabi inda ya hada gwiwarsa da gwiwa Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya dora ta- tafukansa akan cinyoyinsa kila cinyoyin musamman da mun yi zaman sallah zamani na mai ladabi na mai tam- tambaya yanzu mun yi zaman sallah din nan sai ka ga hannunmu mun dora shi akan cinyarsa wannan ma wani ladabi ne na zama kakkai zama kuma ka ka wani bankare hannu can gefe sai fuka sai gefen ka ya ya ban da kazu haka dan sai ka tan kwari in ka zauna to dora tafukan naka akan eh, gwiwoyinka in zaman sallah ne ko zaman tambaya ko zaman ilimi ko ka- kaza kaza wannan yana daga cikin ladabin zama kwarai da gaske to وقال يا محمد yace ya Muhammadu abinda sahabbai ba su fa- saba ba kuma Allah ma ya ce a daina kiransa da sunansa haka sai dai ka ce ya Rasulullahi ko ya Nabiyallahi ko ya ka amma wannan danya tattaro hankalinsu eh, ce ya Muhammadu to yanzu sahabbai za su ga waye waye ya zo ne ne don Allah wannan wanda bako ne wannan wani wawa ne haka waye wannan ai yace ya Muhammadu ta to ai sai hankalin sahabbai kuma kowa ya dawo wannan waye waye wannan ne shi da fa'a ta ya Rasulullahi kaza Allah ya faɗi ladabin yadda za a yi ita ya kai Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam أخبرني عن الإسلام ba ni labari me musulunci ne قال sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله abinda ake cewa musulunci ka shaida ba wani ubangiji sai Allah وأن محمدا رسول cewa الله annan Muhammadu kuma ma'aikin Allah ne وتقيم ka الصلاة da sallah وتؤتي ka ba da الزكاة zakka وتصوم رمضان ka- ka ka azanci tuma ka ka azanci وتصوم ka رمضان azanci watan Ramadanu to kaga tana aka tafi a iya ce ma ramadanin wani waya ta zo kan ku ce ramadan ya zo ku ce watan ramadan ya zo domin ramadan suna ne daga sunan Allah amma kuma wannan hadisi kuma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka azanci ramadana to ma'ana wancan dai ladabi ne ka iya faɗar ramadanin ma ba komai to wata hujjal ka baita hajjanci ɗakin Allah in istata ilayhi sabila ka samu tafarki zuwa gare shi qala sadaqta sai ce kai ai kayi gaskiya yanda ka faɗa nan haka abu yake kwarai ko gaskiya kenan Aha.
fa'ajibna lahu sai na umar yace sai muka yi mamakin mutum
yas'aluhu wa yusaddiquhu yana tambaya kuma yana cewa an yi gaskiya ma'ana ya sani kenan shi dai mutumin nan komansa abin mamaki ne kayansa abin mamaki ne, kansa abin mamaki zuwansa dala'a ne duk dala'a alaina zuwansa abin mamaki yanda ya zo ya zauna yanda ya zo ya kira to kuma ga shi ya yi tambaya an gaya masa kuma ya ce ai haka abin yake ka yi gaskiya haka abin yake sai muka yi mamaki yana tambaya kuma yana gaggatawa qala fa akhbirni an al-imani sai ce to kaga yanzu musulunci la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallah azumi sallah zakka azumi hajji sai dadi a sahih ibn Hub- hibbana sahihin ibn hibbana da ibn kuzaima suna da dadi akan wannan wata hujjar bai ta dinnan sai Allah ya ce wata hujja wata akamira kai hajji kai umra kai hajji kai umra wa tattasila min aljanaba kuma kai wankan janaba in kai janaba shi na da cikin shi kashikan musulunci a sahihin ibn hibbana kuma kai wankan janaba wa anta timmal wudu'a kuma ka cika alwala kar kai lam'a kar kai kumburi farfurda a ka cika alwala alwala ka san dai ruwa ya je duk inda ake abin nan qala sai ta da manzo Allah fa idza fa'altu zalika fa ana muslimun in na aikata haka ni musulmi ne sai manzo Allah ya ce masa na'am haka ne in ka aikata wannan kai musulmi ne kaga yanzu wannan ya nuna ga aikin musulunci ga musulmi yanzu ba ka da jahilci akan waye musulmi waye ba- ba musulmi ba yawwa to qala fa akhbirni an al-imani sai ki so ba ni labari menene imani qala an tu'mina billahi Yace- manzo Allah ya ce imani yanzu kuma aka aikin zuciya ne kai imani da Allah wa kai malaikatihi imani da mala'ikun Allah wa kutubihi da littattafansa wal rusulihi wa rusulihi da ma'aikansa wal yawmil akhir kai imani da ranar lahira wa tu'mina bil kai qadri imani da ƙaddarar ubangiji tabaraka wa ta'ala khairihi wa sharrihi in alherinsa ne ruwa in wani alherinsa ne ma duk ka san daga Allah ne qala sadaqta sai ce ka yi gaskiya har yau dai a cikin sahihin ibn hibban din da kuzaima din wa tumina bil jannati ka imani da aljanna wan nar da wuta wal mizan da ma'auni ka imani da su kana fi ya faɗa a cikin sa sai sai mai tambaya yake sa fa idza fa'altu zalika fa ana mu'minu to in ne in ne wannan ni mu'mini ne wanda Allah yace kai kai mu'mini ne in kai wannan kala na'am yace i haka ne kai mu'mini ne to qala fa akhbirni an al sai ihsani yace to ba ni labari menene kyautaye qala an ta'budu allaha yace insani kyautaye shine ka bautawa Allah ka annaka tarahu kaman dai gashi kana ganin sa fa in lam takun tarahu in kai baka kasance kana ganin sa ba fa innahu yaraka to ka san shi yana ganin ka muraqaba da mushahada iko Allah wannan Allah sai fara da mushahada da zai je muraqaba anta abu Allah ka annaka tara la ilaha illa anta mushahada kenan to in ba za ka iya wannan ba to ka zama dai dan muraqaba kuma ka san yana ganin ka shi tabaraka wa ta'ala yanzu muka fa akwai wata na'ura akwai wata kamera ta CID ko a wajen da muke karatu na za ga mutum ko motsi ne so yayi da mu- yanzu ana zaune masallaci ana zaune da mutum ya tsaya a zaki kai kai kai kamera tana ganin ka kamera ka to yadda ka san kamera tana ganin ka ubangiji rabbul izzati yana ganin ka tabaraka wa ta'ala to duk alheri ne a cikin wannan duk gaba daya to muraqaba da mushahada din nan su za su kai ka zuwa ma'arifa daga nan kuma kai ta eh, iya ƙarfinka to a cikin to a shi ma wancan su ma wa'annan hadisan iyalan ya tsaya to qala fa akhbirni an as-sa'ati sai ce to ba ni labari menene kiyama aiki da ya ƙare in dai aiki ne ko na zahiri ko na zuci ko na ruhi duk ga su na zahiri ga su nan sallah ba la ilaha illallah la ilaha illallah ma taraki fa iza ma qaluha in suka faɗe ta asabu minni jama'a sun kiyaye jinin su qaluha suka faɗe ta ita ma ta baki ya abin ya duk ba komai ba dai ka faɗa ba ya yi kai musulmi ne duk gaba ki da muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallama ya yi duk gaba ki da na baki sannan sallah zakka azumi hajji umra din wankan janaba din da baki ɗaya ko da wankan janaba da cika alwala din wannan duka galibi aiki ne na zahiri to da riga baki da to sai aikin zuciya kuma imani da Allah da ranar lahira da mala'iku da littattafai da addara Allah alherinsa ko waninsa da aljanna din da wuta da ma'auni din wannan kuma duk zuciya ke duk gaba gida sai na rai kuma shine kuma ka san ubangiji yana kallon ka ka yi kamar gashi kana kallon sa idan kai baka ganin sa to shi ka fahim yana ganin ka duk gaba gida ba shi kenan kuma duk maganganun da ake a nan fage kowanne jama'a a wannan fage suke magana su to
قال فأخبرني عن الساعة sai ce to ba ni labari me washe ne kiyama قال ما المسؤول عنها sai بأعلم من manzo Allah السائل sallallahu wanda ake tambaya bai fi mai tambaya ba sani قال فأخبرني عن أماراتها sai ina san ba a faɗa to yanzu ba ni labarin alamominta قال أن تلد yace عمته ربتها ku yanga za ta haifi uwar gijiyarta وأن ترى الحفاة za ka ga marasa takalma العراة رئاء الشاء matsaraita masu kiwon tumaki يتطاولون في البنيان yau su suke tsere-tsere cikin yin ma- dogayen gidaje wani ya yi hawa goma wani ya ce ɗari zai yi wani ya ce kaza kaza kaza duk waɗannan ƙasashen turai masu wannan abuwa da duk haka suke duk gaba ɗaya yau su suke abu in ka je ƙasashen laraba wannan da duk haka suke yau duk su suke tabbare ma ka shiga kanmu ma faɗi sunan garin wanda ginin su ya fi tsawo inda duk masu neman kuɗi can ake tafiya saboda girma masu da duk gaba ki da abin da za su ci- in suka ci kari abin da za su ci na dare ma ba su da shi duk gaba ki da ai ka ko yanzu su kasashen laraba sun ta yadda kowace ƙasa tana da sakafata amma su ba su da ita saboda ka amma yau kuma su ne kan gaba a gaba ta tsakiya din wajen arziki su ne kan gaba duk gaba ke ya to in kaga wannan to kace lokacin kiyama yayi kowace aka tashe ta to ne bai faru ba dan haka su malamai su wayan malamai suka tafi cewa wannan hadisin ya nuna addini hawa uku ne musulunci imani ihsani duk ilimin da yake magana akan yadda za ka yi sallah yadda za ka yi azumi yadda za ka yi zakka yadda za ka yi hajji yadda za ka yi wankan janaba din yadda za ka yi eh, umra din yadda za ka yi alwala din cikakkiya wannan sunansa ilimin fikihu da malamansa da littattafansa da manya-manyan masu ijtihad duk su bukharin nan ma littattafan fikihu ne sai dai kuma a hadisance sannan ga mu wada hadisi fikihun da hadisin duka sannan ga kuma littafan fikihun tsantsa kawai duka baki daya da manya-manyan malamansa to sun tafi kuma duk ilimin da yake magana kan imani din nan da kaddara din nan da kaza din nan wannan shi kuma ake cewa tauhidi shi ake cewa ilmul kalami kuma shi ma akwai malamansa akwai littattafansa su ash'ari din nan su maturidi din nan da littattafansa ahmad bin hanbal din nan da shauran sannan duk ilimin da yake maganar yanda za ka yi ibada kaman kana ganin ubangijinka in baka iya nan ba yadda za ka yi ibada ka san ubangijinka yana ganin ka da yadda zuciyarka za ta gogu daga tsatsar da ta abu da zuciyarka za ta ba wannan labule da zuciyarka za ta yi kaza duk ilimin da yake magana akan gyaran zuci- ana ce mai ilimin sufanci da zikiransa da hanyoyinsa da bujiman waliyarsa da, da komai to suka ce a to wayansu suka ce i wannan shine dai wanda ya fitowa wannan shi amma addininmu hawa hudu ne wajen wa'ansu kuma da wa'annan din da kuma ka san alamomin tashin kiyama ka san zamanin da kake yana daga jahilci alamomin sun faru kiyamar ta zo ka zo ka ce kai kana da ƙarfin iya canjawa ai ka haɗa kanka da wahala ai ba zai canji ba sai dai ka san yadda za ka tafi kuma a ciki kai kuma ka tsira amma abin ya hannu ko abin ya kaza kaza to kuma lokacin sani lokacin abu ai a yi shi lokacin wani mahaukaci in zafi ya shigo sai ya sa kayan zafi kuma ya haɗa gunguman wuta ya kamasa ruwa ya wanka da shi sai lokacin abu a yi in san yazo kuma duk sai ya shirya kayan ma daga waƙe kuma a kwana a waje a ce lokacin sani duka baki da to ka san lokacin kiyama din nan ka san ga halin da ake ciki ka san yadda duniya take ciki to wannan ma ilimi ne babba sai ka san yadda za ka tsira kai kuma yadda za ka tafi yadda za ka iya kama hannun wanda zai iya raka ka a tafi wanda ba zai iya raka ka a tafi ka ƙara zura da gudu duk gaba ki da amma ka bi duniya a hankula ka san lokaci ne ka san akwai abin da ma kwata kwata zantan ma a ce ya canji to ya za ka yi da shi duk gaba ki da ikon Allah idan ka dubi nan sai ka gane sufaye a kan haka suke ana ce musu masu sakaci ana ce musu masu ragwantaka ana ce musu kaza kaza su ba ba sakaci ba ne ba ragwantaka ba ne lokaci suka sani abu ne lokacinsa da su ɓata rayuwarsu su ne ba su gyaran nan ba su ba su gyara kansu ba su ba su yi amfani ba su ba su amfani to ba ma su kyale su kuma su gyara abu mai kyau su tafi hanya mai kyau su ko ma dai bai game mutane ba dai ai dai su sun tafi duk da wato ya su ba din nan akan wannan suke to da haka wani suka ce hudu ne wani suka ce kuma a'a wannan uku dai kewantacciya ya za a yi ka gane musulmin da ya san wannan kaga musulmi sun kubuta daga sharrin bakinsa da sharrin hannunsa idan musulmi suka kubuta daga sharrin bakin mutum daga sharrin hannunsa to ya zama musulmi daidai sallarsa ta karbi kenan azuminsa ya karbo hajjinsa ya karbo ya za ka gane mumini wanda ya imani da Allah da mala'iku da ranar lahira da kaddara da kaza ya za ka gane shi kaga yana so wa dan uwansa abin da ya so wa kansa ya san falalla Allah tana da yawa ko ya so wa duk mutane me zai me zai rabu annabi Musa annabta ma ya so wa dan uwansa wa ta'ati wasira min ahli haruna akhi annabta ba to ka zama irin annabi Musa alaihi salatu to in kai haka an san ka san falala Allah tana da yawa yanzu idan mutum ya alaji ya fito zai yi rabon kuɗi ko zai yi rabon wani abu dai ko waina ko kaza kaza za ga yara almajirai suna hawa su saboda alajin suka duba kuma suka duba ƙwaryar da suke gabansa to sun san iya iya yawansa iya ƙarfinsa iya kaza su kuma suka duba yawan suka ga wannan an ce ɗai ɗai ɗai ɗai to ba kowa ne zai samu to yanzu bari kowa karfinsa ya samu masa amma su goma an zo abin da mutum dubu ma sai sun fashi iya abin da suka suka waye zai yi kokowa ba wanda zai zaɓi ce kai kowa ya ba a hankula sai an bashi sai an bashi to ina na rabbul izzati kuma kowa ya hankula sai an bashi to nema abin da Allah kake wani hasada kake wani kaza fadalan Allah shi nemi iya naka kuma kana nan da imanin ka Allah ya kaddara ma ka samu Allah bai kaddara ba ka samu ba kuma masallaci ba wanda ya sai hana ka ba wanda ya sai baka kuma an dauke alƙalamin takardar ta bushe mana ba a iya canjawa ba sallallahu alaihi wasallam to shi kenan sai zama kowa ya san yin zuciya ba a faɗa ba a kowa kowa iya nasa wala tamanna ma fadallahu bi ba'dukum ala ba'd kanka ce zaka sai abin da ya samu sai a'a zaka iya samu wanda ya fi shi ma tunda Allah ne yake baba yi kokari kai ma ko in ga daye kai kuma yi kokari za ka iya samu wanda ya fi shi ma ko ku kai da kai haba ka zo kuma sharri kai da da to ba wannan ba to in ka zama haka to mutane su a wannan muni ne yana da imani a cikin zuciyarsa ka so wa dan uwanka abin da kake so wa kanka da mumini ne ya za a gane cewa kai dan ihsani ne an ta'budu Allah ka annaka tara fa illa takun wa yusiruna ala anfusihim law kana bihim qasasa ko kana da bukata kuma ka ba wani waye ya amfani da shi kai ne ba to kana ganin kowa kai ne kowa da ka zalla sallah mu'minai abu ta soyayya su da tausayin su da kaza ka jiki ɗaya ne idan jiki ɗaya idan musulmi ɗaya ce wayo sai duk musulmi su kaman duk su ne suka wayo yanzu kayan jiki mutum ɗaya ne in ka gan shi abin yanzu ka zo kayan da yake jikinsa ya ga abu rafasan kai daban da duk abubuwan da yake tare kai kirji daban da duk abubuwan da yake kababuwa daban da duk abubuwan da yake kuma kowane bangare in ka shiga ilimi ne sai dai ka gaji ka gudu ka bari duk ga baki ɗaya to yanzu ɗan yatsan kafa in yana cewa sai ka ji jijjiki ya hau zazzaɓi kai ma sai ka kwanta me ya rike ai zazzabi ai kan yatsa ne yake ciwo ba wanda ya zazzabi kan yatsan kawai a'a ba ba kawai ba saboda duk inda aka saba a jikinka kana ji bari ma akwai wani waje da in an taba shi kafi ji hassasi da da ake cewa to duka to ma kuma wai yusuruna ala anfusa kana ba to kuma an san a wannan kuma arifi ne Allah da kuma ya gaddi haka suke duk gaba ke da so Kala sai sai mai tambaya yake umman tsalaka to sai na umar ya ce da wannan mutum ya zo to an faɗi kuma san za ka san in dai ka samu shari'a ɗin in dai ka samu imani ɗin tsarika ɗin in ka samu ihsani ɗin faila ɗin ko to me kake jira kuma in ba kiyama ba me a gaban ka kuma shi kenan kai ka ga buzai na ko a rayu ko a mutu kuma an gama shi kenan ba ba- kuma sai ka iya kuma tafiya da duniya ka a hankula in kana jin tausayin kanka kana ka, ka, ka dawo baka'i ka zauna kamar baka san komai ba a zauna lafiya in kuma ka- kai ta shato rigima kuma to kai dai zaka ɗanɗana dai duk- duk ga baki ɗaya to ba abin da ya rage kuma sai kiyama shikenan komai ya samu Eh, mun gode Allah to tun da ya tambaya wannan musulun islam iman ihsan kiyama a'a ba magana ta wannan kai ka fi kowa sani to me yasa aka tambaya to alamarsa idan ɗan sanda suna cewa to me yaya yake fari ne ne ko ba ma'ana mutumin ya ga rawan koya ba amma da bai gani ba ina shi a tambaye shi alama Eh, wannan ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya santa tun daga Jibril ya tambaya sa alama alai- sallallahu alaihi wasallam to da aka faɗa kawai sun man dalaka kawai ya tashi to sai an jima kawai ya tashi ya tafi da da ya san karatu kam ya ƙare haka eh, Ibn Rajab al-Hanbali ya faɗa karatu duk wani wanda zai magana karatu a cikin addinin nan a cikin kowane irin bangare yake yana cikin wannan hadisi duk technology da fili ya kare a cikin wannan hadisi kuma mun gode Allah tun dai muna yan makarantar dare ko yan islamiyya da kowa ya haddace wannan hadisi to me na rigima bayan duk ka haddace musuluncin da imani da ihsani a cikin wannan hadisi diga a cikin da annabi ya faɗi komai sai wannan da ya isa duk baki daya to eh, to shi kenan su man alaka sai ya tafi falabistu maliyan sayyidina Umar radiyallahu ta'ala an sai na zauna dan wani lokaci kuma kala ya umaru sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce min ya kai Umar a tadari mani sa'i wai ka san waye ne tambayan nan kuwa kultu allahu wa rasuluhu a alamu nace Allah da manzansa shi ya sani Allah da manzansa shi ya sani ba ba su suka sani ba ah.
kala sai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce fa innahu jibrilu ai Jibrilu ne atakum yu'allimukum dinakum ya zo muku tun daga yau har tashin kiyama don ya sanar da ku dinakum addininku ashe addini waɗannan abubuwa guda uku ne ko ko waɗannan abubuwa guda hudu ne islam iman ihsani ke sanin alamomin kiyama wannan shine addini to iya karfin ka kuma in iya nan islam din ka tsaya in ka hada da iman din yayi in ka hada da ihsan din yayi in ka hada da sanin alamomin kiyama din yayi duk da baki ka zama cikakke duk da baki to wannan shine addini duk da baki daya rawahu muslim wa Muslim.
ahmad wa ashabu sunan muslim da ashab- da masu sunnoni suka rawaito shi su na kuzaima din kuma da ibn hibban din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hada jibrilu ataku wannan jibrilu ya zo muku li yu'allimakum amra dinakum dan ya sanar da ku lamarin addinin ku ku zu an to ku riƙa yanzu daga jibrilu yanzu kowa ya zama almajirin jibrilu a wannan hadisi jibrilu ne ya zo ya tambaya aka gaya masa hmm? wallazi nafsi bi yadi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rantsa da sarkin da raina yake hannunsa mashtabaha alayya munzu atani qabla marrati hadi bai taba yi mun burun burun ba tunda ya fara zuwa min a kogon hira duk yanda ya shiga ina gane shi dama zuwan jibril kala kala ne wani zuwan ya zo a ma- manzo Allah ya gane kusan sau biyu a tsirarsa da Allah ya yi masa kirarsa ya gashi a kogon hiran kirarsa da Allah da fukafukan dubu ɗari shida kuma kowane ya rufe duniya sai da manzalla ya gashi haka manzalla ya suma duk gaba ke da to ya gashi sau biyu haka wani zo manzalla sallallahu alaihi wasallama ya gashi a shigan mutum ya zo ya faɗi magana a shigan wani zuwan kamar ƙararrawa ƙalar ƙalar ƙara wani zuwan kaza abu kala kala da zai zama to Allah ce tun da ya fara zuwa mun agogon hira bai taɓa yi mun burin burin din da na kasa gane shi ba sai yau sai yau duk gaba ki daya to ma'ana jibril ne wa ma arabtu ban san shi ba hatta walla sai da naga ya juya baya sai naga ce kai oh to san na gane shi to kaga mala'ika yana iya shigan mutum yana iya shigar abu amma shiga yake cikakken mutum shi ma jibril yana kama da bihiyatul kalbi kaga sai na mara ya zo fata masala laha basharan sawiya cikakken mutum yake yake zuwa ba a fituna ba ko a wani abu to mala'ika yana shigan mutum yana iya kowace shiga ma tunda akwai hadisin kuma yayi shigan mai kora wani kuma yayi shigan makaho wani kuma yayi shiga kuturu yana iya zuwa ma a haka duk da haka ake cewa kakka raina miskinai ko amma kakka raina shi bare miskinai kakka je mala'ika ne dan ya gwada ka eh abu ga mutumin da ya tafi wajen dan uwansa mala'ika ya tsaya akan hanya da shiga mutum ina za ka je zan je ziyara wani abu ne ce wallahi zan je dan Allah ya ce ni ba mutum bane Allah ne ya yi annabi Ibrahim shiga mutum da komai to yana yin haka to aljanni ma yana yin haka amma sun ce mala'ika bai shigar mace ba wai dan ba su daraja wajen Allah ba ita kuma saboda haila shi bai shiga bai shiga mace shi kuma saboda gidan tsarki ne saboda haila ita kuma haila ba wai ta mai da ita ba wata mutuniya kirki oh oh kawai wannan wata kaddara ce ta Allah inji sai da Aisha da manzo Allah ya gaya mata wata kaddara ce ta Allah hukunci ne Allah bai kauro wa mata saboda uwan matan ma ga baki da ta ci itaciya nana Hawwa da ta ci itaciya itaciya ta zama jini haila take ta zuwa masa duka baki daya to wannan kenan to malaika zai shiga mace saboda haila ba dan komai ba amma yana shigan namiji saboda da ya gidan tsarki ne shi ba zancen haila duka baki daya yana shiga abubuwa to shi ku aljani yana shigan macen yana shigar kazanta yana shigar shi kuma malaika bai shigar kazanta bai shiga abu sai cikakken abu ta shigo mala'ika a shigo aljani zai shiga muciji zai shiga kunama zai shiga ra'an kaka zai shiga kaza to kuma bambancin mala'ika ba wai ya shiga cikin abun ba ne mudubi ya mai da abun yanzu wannan mutum da ya zo mudubin jibrilu ne jibrilu a jikinsa yadda za a kashe wannan mutum jibrilu bai mutu ba yana nan amma shi ko aljani in ya shiga ya shiga cikin abun da za a fasa abun ko a kai shi to ya mutu shi ma wannan da haka aljanna yake tsoron shiga abu sai dai dole saboda in ka kashe abun ya mutu shi ma in ka kashe abun ya mutu shi ma amma shi kuma la idan ka zo ka tsaya a jikin mudubu ka ana ganin ka an halbe mudubun kai ma ka mutu kuma ka kai na jikin mudubun nan ka tarwatsi saboda inuwar ka ce to haka mala'ika yake shiga jikin komai yake shiga jikin komai dan ka fasa abun ko ka kashe abun duk kai ka jiyo duk bai abba amma shi fa aljani in ka kashe abun ko ka fasa abun to shi ma ya mutu saboda shi ya shiga cikin abun duk gaba ki da to ba jibrilu ne ya zo muku ku rika daga gare shi to fatiha da salatul fati in yi bayani kuma duk gani ne sala to ya yi ga ta yi kaka hankula shehu ya gaggaya mana kan wannan duk gaba ki da bismillah آمين الحمد لله رب العالمين آمين ولله الحمد